بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da wannan safiya ta asabar yau muna goma sha bakwai ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1439 a gida miladiya yau biyu ga watan shida shekara ta 2018 mun dawo don ci gaba da tafiyin alkur'ani mai girma kamar yadda muka ɗauko shi tun daga farkon wannan wata muna na cikin wannan littafi a tafiyar latifil mannan na babban malamin addinin musulunci al'imamul jalil abdurrahman bin nasiru sa'adi wanda yake mana tafsirin fatihatul kitab don yan uwa suna biye a jiya mun fassara faɗin allah subhanahu wa ta'ala maliki yawmiddin mun ji ma'anan malik wanda muka ji cewa a wata ƙira'a malik maliki yau kamar yadda muka sani a ƙira'an marshi da waɗansu ƙira'o'i kowanne daga cikin waɗannan ma'anoni akwai abin da yake nuni a kai kasancewar shi malik ya fi ƙarfi fiye da malik mun ji ma'anan malik shine wanda ya mallaki abu Allah subhanahu wata'ala ya mallaki tashin alkiyama saboda irin sufufi na girma da cika da ɗaukaka da ya sufanci da su shi yasa ya mallaki wannan rana mai girma ya mallaki wannan rana mai matsanancin tasiri cikin abin da ke nuni akan ma'anan male ko male shine wanda ke jujjuya al'amura gwargwadon yanda ya ga dama gwargwadon yanda ya nufata a sama ko a ƙasa yana jujjuya al'amura yana zartar da abubuwan da ya kaddara yana kuma zartar da abin da ya ga dama na umarni da hani a cikin bayansu sai Allah subhanahu wata'ala ya keɓe irin wannan mulkin da ranar tashin alkiyama domin a ranar ne mulki zai bayyana tabbas cewa na Allah ne ga baki ɗaya babu wanda ke da ƙarfi babu wanda ke da wata dabara babu wanda ke da rabo a cikin mulki gabaki ɗaya sai Allah domin a duniya wani yana iya samun shuba yana iya samun wahami cewa akwai masu mulki amma ranar tashin alkiyama zai bayyana wa bayi gabaki ɗaya cewa mulki da girmanta da yalwanta da faɗinta gabaki ɗaya ta Allah ce domin zai bayyana wa bayi inda gabaki ɗaya kowa ya rusuna ga umarnin Allah da zartarwansa duk da kasancewan ku a rayuwar duniya mutane sun sha bamban wani ya miƙa wuya ga Allah ga baki ɗaya wani yana raba ƙafa wani kuma yana fito na fito yana baran baran da Allah amma a ranar tashin alkiyama kowa zai sun koyar da kai zai rusuna zuwa ga Allah da umarninsa da kuma abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mun ji ma'anan iyaka na abu wa iyaka na sa'in cewa ma'anan iyaka na abu wa iyaka na sa'in kai kadai muke bauta maka kuma kai kadai muke neman taimakon ka mun ji cewa idan aka ce bauta wata suna ce wacce ta tattara duk wani abin da Allah ke so ya yarda da shi na daga zantuttuka da aikace aikace na zuci ko na gababba duka abin da Allah ke so ya yarda da shi ana kiransa al-ibada mun ji ma'anan al-isti'ana neman taimakon Allah shine gamsuwa da Allah da natsuwa da Allah da kuma dogara a gare shi wurin jawo amfani ko tun kuɗi sharri mun ji cewa babu wata hanya da bawa zai sadu da cin nasara na dindindin sai ta waɗannan hanyoyi guda biyu hanyoyin bautan Allah da kuma neman taimakon Allah cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi masa mun ji ma'anin faɗin Allah اهدنا الصراط المستقيم يا الله shirye da mu tafarki madaidaiciya muka ji cewa tafarki madaidaiciya ita ce a baka ilimi ka gane gaskiya sannan kuma ai maka muwafaqa kai aiki da gaskiya shine as-sirat al-mustaqim a gane da kai hanya ka gane ta tukuna sannan kuma ai maka gam da katar kai aiki da ita duk wanda ya samu waɗannan abubuwa guda biyu to ya dace da as-sirat al-mustaqim kuma malin ya ce mana da bawa ya ce ihdina Allah ka shiryatar da mu zuwa ga tafarki madaidaiciya zai ɗauki cewa Allah ka shiryatar da ni in kama musulunci ƙamƙam in yi watsi da duk wani abin da ba musulunci ba sannan zai kuma ɗauki cewa Allah idan na shigo musuluncin Allah ka bani ikon yin aikin da yake shine dokokin musulunci domin akwai waɗanda suke cikin musulunci amma kuma suna faɗa ma dokokinsa malam yi bayanin cewa wannan na daga cikin addu'o'i mafi kima mafi daraja mafi amfani ga mutum wanda bai kamata a ce mutum ya shigalta ya rafkana ya manta da yin wannan addu'ar baya ga kasancewarta ana yinta a cikin sallah kuma ya kamata ta zama addu'an mu ta yau da kullum duk wanda ya tashi roƙi Allah cewa Allah shiryatar da ni ta farke madaidaiciya idan wanda bai musulunta bane ya ce Allah shiryatar da ni yana nufin Allah ba ni iko in yi musulunci idan musulmi ne ya ce ya Allah ka shiryatar da mu yana nufin Allah ka ba mu iko mu yi aiki da dokoki da hukunce-hukunce da tsare-tsare wanda addinin musulunci ya zo da shi malin ya ce to shi yasa Allah subhanahu wataala ya wajabta karanta wannan addu'a domin ya yi umarni ya wajabta karatun fatiha a cikin salloli ga baki daya kuma sai Allah ya sauƙaƙe addu'a ya kawo ta a taƙaicen taƙaitawa kuma addu'a mai sauƙi matuƙa malin ya ce sai Allah subhanahu kuma wata'ala ya yi bayanin ina ne as-sirat al-mustaqim yace ita ce ta farkin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu gamdakatar ya ni'imtar da su ya musu ni'ima ni'ima cikakkiya wacce wannan ni'ima ita za ta jagorance su har ya zuwa cin nasararsu na dindin su ne annabawa da siddiƙai da shahidai da sauran salihan bayan Allah bawa kuma ya roki Allah cewa ya Allah ka nisanta ne da tafarki na waɗanda kai fushi da su su ne waɗanda suka san gaskiya amma suka ki aiki da gaskiya a gaba gare su akwai yahudu ko kuma waɗanda suka ce za su bauta ma Allah amma ba akan abin da Allah subhanahu wataala ya saukar ba akan san rai da bid'o'i a gaba gare su akwai kirista waɗannan ƙungiyoyi guda biyu su suka jagoranci bata ga baki daya a ko da ya kasance mutum ya san gaskiya ya aiki da shi to ya bude mu kansa kofar fushin Allah ko kuma mutum ya ce zai bauta ma Allah akan jahilci ko kuma akan bid'o'i abin da shari'a ba ta zo da shi zai ce zai bauta ma Allah da shi to duk wannan yana nuni akan cewa mutum zai fada cikin imma al-maghdubi alaihim ko kuma ad-dallin Allah ka shirye ta da to nan ne muka tsaya kafin mu ci gaba ina son kan faɗi wata fa'ida a jiya ko kuma ce kwanakin bayan mun karanta rabbil alamin rabbil alamin Allah kai ne ubangijin talikai ga baki daya mun ji ma'anar rabu idan ba kuma manta kuma mun ji cewa rububiyar Allah iri biyu ce akwai gama garin rububiyya wato yanda Allah subhanahu wata'ala ya halicci bayansa yake azurta su yake ni'imtar da su yake kula da yanayin rayuwarsu da baki ɗaya kaga Allah shi ya halicci musulmi ya halicci kafiri Allah shi ya halicci sama da ƙasa Allah shi ke ba mu iska muna shaƙa da musulmi da kafiri kowa yana sha shi ke saukar da da musulmi da kafiri kowa yana amfani da shi kuma Allah shi ke fito mana da rana daga gabas ta faɗa a yamma da musulmi da kafiri kowa yana amfani da shi Allah shi ke ba mu wata da taurari musulmi da kafiri duk suna amfani da su da tsirrai da yake fitar mana musulmi da kafiri duk suna amfani wannan ita ce rububiyya ta gama gari na Allah subhanahu wa ta'ala domin yi bayanin kuma cewa akwai keɓantacciyar rububiyya kula da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ga zaɓaɓɓun bayansa na daga annabawa da manzanni da waliyan Allah da sauran salihai ita kuma wannan ba gama garin kula ba ne shi wannan irin kulan da Allah subhanahu wa ta'ala yake musu kula ce ta daban yana ba ku kariya yana kiyaye musu imaninsu yana ƙara musu imani yana kuma sha makantar da su daga dukkan abin da zai jawo musu wata matsala a rayuwarsu ko addininsu yana sauƙaƙe musu abubuwa masu wahala yana tunkuɗe musu dangogin ababen ki duka wannan yana daga cikin kula ta musamman da Allah subhanahu wata'ala yake mabayinsa sai malamai suka yi bayani cewa me yiwuwa wannan shine sirrin da ya sanya duk annabawan Allah idan za su fara addu'a ko idan za su yi addu'a sai kaga suna addu'a ne da raddi zaga annabawan Allah zaga an addu'o'insu suna yi ne da raddi me yiwa saboda wancan rububiyar da Allah ke musu ta musamman shi yasa sai ga annabawan Allah suna amfani da addu'a idan za su yi addu'a ga Allah sai su suna kawo raddu ko rabbana dauki annabi Adam lokacin da yayi laifi har Allah ya fitar da shi daga aljanna da ya tashi addu'a ne ci rabbana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sai amfani da kalmar rububiyya rabbi dubi annabi nuh da yake so addu'a Allah ya halakar da kangararru kafiran cikin al'ummansa sai ya ce rabbi la tadha al ardi min al kafirin dayyara sai amfani da kalmar rabbu lafazin rabu dubi annabi ibrahim yana addu'a na neman allah sanya shi mai tsaye da sallah duk addu'o'in shi ma dai da yawa rabbi ja'alni muqimus salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab can rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram haka nan yi addu'a dubi annabi Musa da makiya suka taso shi a gaba rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir haka nan zaga annabawan Allah cikin Qur'ani mai girma zaga suna ta addu'a da rabbi rabbi rabbi kusan kafin ma kaga inda suka yi addu'a da Allahumma yana da wahala a cikin shi a cikin hadisai amma dai a cikin Qur'ani mai girma addu'o'in annabawan Allah mafi yawa da rabbi da wannan ne waɗansu malamai suke ganin cewa rabbi ita ce ismullahi al'azam rab saboda za ka ga da rabbi rabbi rabbi Allah ke kawo addu'o'in annabawa har a cikin ƙarshen ali imran ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار هكذا أدوي أو النام ayoyi da Allah ya jero sai da ya jero rabbi rabbi rabbi rabbi guda biyar da Allah ya gama addu'a sai ce fastajaba lahu rabbu da wannan sai wasu malamai suka ce duk addu'an da za ka yi in ka faɗi rabbi sau biyar Allah zai karɓi wannan kuma na kwatanta na ga wannan kamar yare ce ma Allah ya rab ya rab ko rabbana rabbana kanana ta ma Allah rabbu din ka halatto da ma'anar rububiyya sosai rububiyya amma da rububiyya khassa idan kamar yare ce ma Allah ka jaddada ma Allah rabbu rabbu rabbu to kai ma za ka ga fatta jaba da rabbu yawa wannan fa'ida ce cikin abubuwan da malamai suka bai za ka lafazin rabbu yana da matsanancin muhimmanci kwarai da gaske wani su malamai sun kida shi daga cikin ismullahi al'a'aba akwai tambaya da wanda daga cikin uwa jiya yayi cewa Allah subhanahu wata'ala yana taimakon bayan samunai duk da ƙarƙashin kusan rububiyar ne ƙarƙashin rabbul alami Allah yana taimakon bayan samunai yana tallafa musu yana dora su akan makiyansu musamman irin yadda ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ga su ƴan tsararu ga su mutane da yake ba wani cin abinci ma suke yi ba haka da yawa ballantar a cewa sun ci sun yi kiba mutane waɗanda yake a ƙiran jikinsu ramammu ne a ƙiran jikinsu don ba sa cin abinci sai lokaci a ƙiran jikinsu talakawa ne don ba su sanya waɗansu tufafi masu tsada amma kuma Allah subhanahu wata'ala ce nake su akan manya-manyan garuruwa na kafirai ya ɗora su akan su irin farisa da ruhu suka yi galaba ya kasance mulki ya dawo hannunsu musulunci shi ke juya a kanar duniya sai yake tambaya to ya za a yi mu ma musulmi mu samu irin wannan tallafi daga Allah to mai yiwa dai yana son a ƙara haske ne amma shi ne dama karatun da muka yi mai cewa idan yi mun yi riko da waɗannan abubuwa guda biyu iyaka na abudu wa iyaka na sa'in shi kenan in dai mun yi riko da waɗannan abubuwa guda biyu mun kaɗaita Allah da bauta kuma mun nemi taimakon Allah kaga mun haɗa kenan tsakankanin uluhiyya da rububiyya isti'ana babi ne na rububiyya abin nan ibada kuma babi ne na uluhiyya idan muka tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyu kamar yadda malai kawo a tsakanin cewa babu hanyar da za ta sadar da mutum zuwa ga cin nasara na dindindin ko kuma ta tunkuɗe mashi sharrora na zahiri da na baɗini sai ta hanyoyin nan guda biyu to mu ma idan muka tabbatar da wannan Allah zai mana wata atina cewa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا سيدي الله سن شرع يعبدونني لا يشركون بي شيئا شين إياك نعبد وإياك نستعين الله يا القورن zai sanya ku ne mamaya a bayan ƙasa wa adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض Allah zai sanya kuma mai ban kasa mulki da juya akalan al'amura da fadi a jiya da wani kamar da kalafan ladina min qablihim kamar yadda ya sa waɗanda suka zo kafin ku suka mamaye ban kasa wal yumakkinan lahum dinahum alladhi irtada lahum kuma zai tabbatar musu da addinin nan da ya yarda musu addini shine zai kasance yake sama ba constitution ba da tsarin jagorancin gurguzu ko kuma sanci ko abin da ya kama da wani wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma Allah ya alƙawarin zai musanya musu halin tsoro da suke ciki barazana da matsala na tsaro da ake ciki Allah ce zai dawo musu da shi aminci da kwanciyar hankali da walwala amma dai abin da Allah ke so ya abudunani kaga al-ibada ya'budunani la yushrikuna bi shay'an kasu shirka da Allah dan haka ibada kenan dai dan haka idan dai mun tsaye da ibada irin yanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke to shi kuma Allah ya lamunce mana zai tabbatar mana da abin da muke kauna zai tunkuɗe mana abin da muke so cikin ababin da muke kauna shine tabbatar musulunci duk da kasancewa me yiwa idan ba aka ce za a yi musulunci zalla to sai fa daga cikinmu da dama sai mun je mun gyara imanin domin a lokacin nan kila kuma munafincin wani zai bayyana iri-iri ga dokan Allah amma zuciyar shi ba ta so abinda ko yasa ba ta so saboda kila wani mulki da yake rike shi a hannunsa ko wata dukiya da yake samu a karkashin wani ofis ko a karkashin wata kasuwa ko a karkashin wata tafiya ko a ƙarshen dai wani al'amari na dab yana samun wata dukiya to idan musulunci ya zo ka duk zai rika wannan zai koma gaskiya da gaskiya ne wani kuma zai kyamaci musulunci saboda musulunci na adalci ba cuta ba cuta ba kowa kawai tsara haƙƙin ka tsara haƙƙin Allah ka tsara haƙƙin bayan Allah in fa kana da mulki ko mu mulkin ka ko kai ne gwamna idan ka cuci talaka za fa a yi maka hukunci ba kuma sai an keɓe ka sannan za a yi maka hukunci ba a bainin jama'a za a yi maka kamar yadda ake mutu wani talaka ba magana ce in kana gwamna yanzu kana da wata alfarma ne duk zunubin da kai duk laifin da kai makasa ba za a kama ka da shi a musulunci babu wannan a musulunci babu wannan sai na umar ya rika ɗaukan wani shi ya ɗauki fansa akan wani daga cikin sarakunan zamaninsa wanda ya zalunci talakan shi sayyidina Umar ya rama masa bainin jama'a to haka musulunci yake to kaga akwai wanda yake idan yanzu dauka a ce wani liman ne ya zalunci mamu sai a ce shugaba na bai ɗaya sai ya zo sai ya hukunci a bainin jama'a sai a ce liman ka yi zalunci ko dai gafa ko dai wancan wanda ka zalunta ya yafe maka ko kuma kwakwar mushakin shi daga gare ka wannan lemon ɗin kila bai ƙara lemon ce in ma ba a tattake ba sai je aske gemu mai ce to shi kenan ya fasa izala ba dai izala ba ce to bai yi izala ce dai ko to bai yi in bai yi kuma sai ba kuma yadda za a yi shi ku lura da kyau duk wanda gaskiya da hukunci na gaskiya ya zo kan shi sai ya yi da gaske yake iya faɗa idan kafin gaskiyan ta zo kanka ne in akan wani ne za ka gane kuma za ka gane ya kamata a ci ya bi ya bi gaskiyan ya aiki da ita amma in akan ka ne fa za ka gani akwai ƙofofi na hanzari akwai ƙofofi na uzurora da ya kamata a yi la'akari da su wani a lokacin nan zai shafa mu irin shi tuka wani dukiyan shi aka kwaci amma ba zai iya haƙuri ya bi gaskiya a kai ba wani ɗan matsayin da ya riƙe ne kawai aka kwaci ba zai iya haƙuri ya bi gaskiya a kai ba shi ko musulunci ya ce ne wa in darabaka wa akhadha malaka ko da shugaba ya zane ka ya kwace dukiyanka yana nan da haƙƙin kai mishi da'a kai mishi biya kai mishi addu'a ta alheri to amma da daman mu nan ba za mu iya wannan da daman mu nan ba za mu iya wannan shugaba ya maka abin da yake ba daidai ba a fahimtan kuma dama babin shugabanci ai hukunci hukunci ko dama ijtihadi ne tunda ai ba wani ba wahayi ake mishi wa gabanni ba annabi ne kadai ake mishi wani amma duk da haka shi ma abin da Allah shi ne takuma bainan nasu da imam arakan ba ka rika kikkirfawa ka kalli gabas ka kalli yamma ka kalli kudu ka kalli arewa ka zartar da abin da Allah ya nuna maka to annabin ma kenan da ke karban wani ballantana wani malami ballantana wani alƙali hukuncin da zai ba wahayi bane ijtihadi ne daga gare shi kenan yana iya bakanta maka yana kuma iya faranta maka ran da ya faranta maka sunan wannan shugaban mai adalci na Allah ran da kuma hukuncin ya zama a kanka shikenan sunan wannan shugaban azzalimi mari adalci irin da yanda mata ya suke a gidajen aure kishiya da kishiya don ran da ka goyi bayan wannan kishiyan a lokacin nan kai mai gida mutumin kirki ne za ka ana ɗasawa da kai har canza tafiya take a tsakar gida ai ita ne mai gidan ne gobe kuma aka za ka ci a haɓaki wancan baki daidai ba ga wacce ta daidai sai bala'i dama ni ba kawo a gidan dama ni na san gidan nan rikiya niki Allah da ya sa ba hanya aka santo ni Allah ya sa da gidan uba Allah ya sa da kaza Allah ya sa to haka galiban zukatan musu ke shi yasa wannan karatu da ko zama na yi wato ni abin da ya ɗauki wannan karatu karatu ne na gyara yadda a ƙedu da tsaftace ɗabi'u da kyautata ibadu shi yasa za ka ga idan mun gama karatun sai mu ba kowa dama ya faɗa abin da yake so abin da muke fata shi ne kowa ta tsirantu da karatun ba karatu ne kawai yanzu kawai a yi ta lula karatun ba in karatu ne ga malamai sun suna sun suna ta baje ta karatun zallanta madaranta nan ko ai ba wai karatu ake bajewa ba abinda muke fata shine mu tarbiyyantu da abinda muke karantawa kuma abinda ne da dace shine ba a mafarkin shari'a kamar yadda mun karanta a cikin nan ba a mafarkin ta shari'a akan same ta ne idan an yi aiki tukur domin nemo ta nemo ta ɗin nan kuma takwara zuciya ne akwai abin da yake zuciyan ka biyu su amma in ka takwara ta a hankali a hankali sai ta zama maka ciki akwai abin da ba ka yi in ka takwara zuciyanka a hankali a hankali sai ga Allah ce muke ka ne akwai abin da kake yi mari kyau kuma kai ka sani innal halala bayyana wa innal harama bayyana sai la amfani ta innal halala bayyana wa innal harama bayyana kowa san abin da yake wani ya san ya fi fushi sai kai ta roƙon Allah Allahumma ja'alni sahalan layyinan kamar da yake cikin hadisi wani ya san yana da kita bai san ya ga alkhairi ya je ga dan uwansa sai ka kokari ka tafar zuciyanka kai ka shiga cikin farkon abin nan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wani in kebe da kanshi ba wani ne zai maka hisabin nan ba ya san yana ɗabi'an hasada yana ganin wata wani mutum dan uwan shi ya samu wata ni'ima sai ya jin zafi ba sai wani ya zo ya gaya maka wallahi kana ka cewa wani ai ya zage ni kai a karan kanka ka san kana da wannan dabi'a hasada jin zafin ni'iman da Allah ya wanda daga cikin uwanka wannan ni'iman ko ta addini ko ta rayuwa shi ke sai ka gyara sai kai baki kokarin ka nemi taimakon Allah wani ya san yana cin haram a ofis ne yake ci ko kuwa a kasuwa babin ha'inci amfanin karatun ne shine sai kai kokarin ka ka baki kokarin ka gyara idan ka gyara abubuwan da ka ci a baya falahu ma salafa wa amruhu ila Allah abin da ka ci din nan to ta ci mu ji Allah ya gafarta maka tunda dai Allah ya sa an kama ka da Allah ya sa EFCC ta aiko maka da takarda ne magana ta kare amma tunda Allah ta bata aiko da shi ba to mu je fara kuma sana a ja layi daga nan amma kar a koma haka muke so rayuwar ta gudana shi yasa muka dauki salon irin wannan tafsirin sai da jama'a musulmi sun fahimci abin nan to muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa sai ma da yake cewa fa hadhihi suwa kaga wannan sura fatihatul kitab ala ijaziha duk da kasancewanta takaitacciyar sura ne ayoyi guda bakwai qad jama'at uluman jamma jammatan sun hada wannan sura ta hada waɗansu ilmuma masu ɗimbin yawa abu na farko dai tadammanat at-tauhida as-salata ta hada nau'o'in tauhidi guda uku wannan sura duk da karancinta to ta haɗa nau'o'in tauhidi guda uku tauhidar rububiyya ta haɗa tauhidar rububiyya a ina za mu fahimci wannan shine yu'khadhu min qawli inda Allah ce rabbil alamin Allah shine ar-rabb kai ita ce tauhidar rububiyya ka kadaita Allah da aikace aikacen Allah akwai wadansu aikace aikace Allah kadai yake banta da su to ka yadda cewa Allah kadai yake banta da su kuma idan kana neman irin wannan aikin wurin Allah kaɗai za ka yi shine shine tauhidul rububiyya ka yadda ka kudurta a kodin su aikace aikace Allah kaɗai yake banta da su to in kuma kana son irin wannan aikin wurin wa za ka nema wurin Allah kaɗai za ka nemi su kamar yadda muka kawo ce akwai halitta akwai azurta akwai ba da ni'imomi akwai rayarwa akwai matarwa akwai makamancin irin waɗannan abubuwa ka yadda cewa duka Allah shi kaɗai yake yin waɗannan kuma idan kana neman wata kofa daga cikin waɗannan abubuwa to ka nema wurin Allah wanda ke neman rayuwa ya nema kenan wurin wa wurin Allah kenan idan baka da ɗa shekara da shekaru baka samu ɗa ba shine ke rayarwa Allah to nemi ya rayar maka nemi ya rayar maka in ya rayar maka shikenan an rayu in arziki ne ba sai ka je kashe kungiyoyin asiri ba ba sai mutum ya yi yankan kai ba ba sai ya rika shan jini ba ba sai ya rika luwaɗi ba ba sai ya taka alkur'ani ba Allah shine ar-razzaq duk yana cikin rububiyar Allah neman arzikin Allah ta hanyar shirka da Allah shirka ne a babin rububiyya wanda yake mushrikan maka ma ba sa shirka a cikin rububiyya shirkan sa a cikin uluhiyya to shi ne malaike cewa a cikin wannan sura za mu fahimci an fitar da tauhidul rububiyya inda Allah ce rabbil alamin wa tauhidul wa tauhidul uluhiyya kuma suran ta tattara akan tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine ka kadaita Allah cikin aikace aikacen da bayi suke masa a matsayin bauta aikace aikacen da bayi suke ma Allah a matsayin bauta to ka yadda cewa ba a yin kowa ɗin kuma sai Allah kaga ababen da bayi take ma Allah a matsayin bauta suna da yawa irin su sallah irin su ruku'u da sujada ka yadda cewa ba a kowa ruku'u da sujada sarki ne ko gwamna ne ko wani excellency ne ma ko wani royal highness wannan haƙƙin Allah ne ruku'u da sujada haka nan ba a ma iyaye ruku'u da sujada ba a ma iya yin ruku'u da sujada saboda mene saboda uluhiyyan Allah ne haka muke ma Allah idan za mu bauta masa ina ce dai a cikin sallolin mu muna ruku'u to sai za kuma kai ma Allah ruku'u na bauta kuma kai ma mahaifi ruku'u ba za a yi ma mahaifi ta yaya za kai ma Allah sujada na bauta kuma ka je kai ma wannan Allah ba za ka yi ma Allah ko kuma kunuti wa qumu lillahi qanitin haka za ka tsaya gaban Allah cikin kunuti cikin kaskantar da kai da walakantar da kai kana mai kaunan Allah kana mai kwadayar rahmat kana mai tsoron azabin to ta yaya za ka yi mutukan Najeriya ko kuma za ka yi wani shugaba da cikin shugabanni to haka nan sauran nau'o'in ibada yanka ana ma Allah ne inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin duka na Allah ne bakance na Allah ne kai alƙawarin in Allah ne alƙawarin zan yi kaza domin samun kusanci zuwa gare duk Allah yake nuna to duk abin da Allah ya keɓe bayi su yi masa a matsayin bauta Allah ya ce bayi ku yi min kaza ku kusanta zuwa gare ni bayi ku yi min kaza ina son abu kaza bayi ku yi min abu kaza na yadda da abu kaza ba bauta kenan ba to ba kuma ya halatta kai mu wani Allah ka yadda cewa Allah shi yake ɗanta waɗannan abu shine tauhidul uluhiyya mali ce za a fahimci wannan inda Allah ke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bauta wato kai kadai muke yin mu duk aikin da muke yin maka a matsayin bauta to kai kadai muke yi ba ma yin mu malik ce fa huwa al-ma'luf bi ibadatihi wal isti'anati bihi Allah shine abin bauta ta hanyar bauta masa da kuma neman taimakon sa sannan a cikin wannan sura za mu fahimci tauhidul uluhiyya a tauhidul asma'i was sifat tauhidin sunayen Allah da sifofin shine duk wata suna da Allah ya tabbatar ma kansa ko manzon Allah ya tabbatar ma Allah to kai ma ka tabbatar ma Allah kuma ba tare da tawili ba ba tare da kuma korewa ba ba za ka yi tawilin Allah ya tabbatar ma kansa da wata suna sai ka juyar da ma'ananta ko wata sifa sai ka juyar da ma'ananta ta tashi akan ma'anan da aka sani idan Allah ya tabbatar ma kansa da hannu to ba za ka ce ƙarfi ake nufi ba ce yadu Allah fawqa aydihim ko hannun Allah na dirbishin hannayen karka ce ba hannu ake nufi ba karfi ake nufi kai da bambanci tsakanin hannu da karfi da Allah yana son ya bayanin karfin ne da sai ya ce karfin tunda akwai wuraren da yake haka da karfin a cikin Al-Qur'ani ai wannan nakasa Allah ne tawaye Allah ne a ce Allah yana son ya bayanin karfi ne amma kuma sai ya kasa sai ya bayanin idan yanzu da shugaban kasa ya yi jawabi ya ce 'yan kasa mun gode abin da kuke yi kaza kaza kaza kaza to zan tsaya takara shekara ta dubu da goma sha tara sai wani ma'aikacin gidan rediyo ya ce ba a gane maganin shi bane yana nufin ba zan tsaya ba ne na kaga security za su cike shi me yasa ka canza mu shugaban kasa magana ya ce ba ku gane ba ne da ya ce zan tsaya din nan ai kamar da jirwayi ne kamar yayin mutane kan wannan tawili kenan to ballantana Allah subhanahu wataala walillahi al-masalul a'la Allah ya faɗi magana sai ka kace ba haka yake nufi ga abin da yake nufi to wane ne fi fasahun magana kai da Allah wa man asdaqu min Allah qilan wa man asdaqu min Allah haditha to tauhidul abin nan asma'i was sifat shine ka tabbatar ma Allah duk wata suna da Allah ya tabbatar ma kansa duk wata sifa da Allah ya tabbatar ma kansa ko manzon Allah to ka tabbatar da ita ga Allah ba kuma za ka yi tawili ba juyar da ma'ana ke ba kuma za ka kore ba shi ne a ta'atil a ta'atil shi ne korewa ba za ka kore ba kamar yadda muka bayani jiya a cikin akidun jahmiya da ash'ari da abin nan asha'ira da mu'tazila to a cikin wannan sura duk da karancin ta an tabbatar da waɗannan tauhidi guda uku yace bi an yuthbata lillahi sifatil kamal shine a tabbatar ma Allah da sifofi na cika كلها gabaki ɗayanta allati asbataha li nafsihi wa asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallama wanda shi Allah ya tabbatar ma kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa a cikin wannan sura mun fahimci haka ina muka fahimci imani da sunayen Allah da sufinsa ai tun daga farkon suran Allah ce alhamdulillah ya tabbatar ma Allah da sunan Allah rabbil alamin ya tabbatar maka da rububiyya cewa shi ar-rabbu ne ar-rahman ar-rahim ga sunan ar-rahman da ar-rahim da baki da da ka ashe wannan suran duk da takaituwanta ta sanar da mutane wane ne abin bautan su shine wannan da yake bantu da haƙoƙa guda uku haƙƙin rububiyya haƙƙin uluhiyya haƙƙin asma'i was sifat wannan shine abin bautan mu na gaskiya mali ce وقد دل على ذلك إثبات الحمد لله كما wannan sura dai ta tabbatar da godiya ga Allah fa innal asma'al husna lallai sunayen Allah kyawawa was sifatul ula da ainihin sifofin Allah madaukaka wa ahkamuha da abin da ke da alaka da su aqidojin da ke da alaka da su da ibadojin da ke da alaka da su mun sani ba kun san aqidan da ke da alaka da sunayen Allah da sifofinsa da kuma ibadan da ke da alaka da sunayen Allah da sifofinsa wane ne fahimci wannan magana kuma ya hankalci akwai aqidojin da ke da alaka da sunayen Allah da sifofinsa akwai ibadoji da ke da alaka da sunayen Allah da sifofinsa shi nake neman a yi bayanin kansu waɗansu aƙidu ne suke da alaƙa da sunayen Allah da sifofinsa waɗansu aƙidu waɗansu ibadu ne kuma suke da alaƙa da sunayen Allah da sifofinsa duk ƙur'ani ya tabbatar da su sun koyar da kai ba baya amfani a wannan babu ko ka san koyar da kai zan za ku roƙa ga alama ka daga kai yawwa in san cewa ba tsoro kake ji ba in ga idan ka haka na san ba tsoro kake ji ba amma ka san koyar da kai wajen kaman domin kana can kana tafakkuri dai tsawo ka zanyi ba wani abin nan to ina da zuwa da tukuna ana so ɗan saki nuke da alaƙa da sunayen Allah da sokinsa da iwani ina zuwa ban zo kanka yanzu na aka ce ba na je ka ɗaga sauti نعم a ba misali ba kawai aqidan ka san meye abu kaza sai ka ce abu kaza shine abu kaza kawo misali sai ka ce kaman ka misali daban hakikanin abu daban na'am misali ka dan daga sauti ina abin maganar nan ba yawa dan ba shi ba shi ne magana wanda zai magana amfani da wasu da musu نعم نعم muna magana kan sunayen Allah da sifofinsa ba zikiri ba sunayen Allah da sifofinsa waɗansu ibadu ke da alaƙa da wani muna magana kan sunayen Allah da sifofinsa kai kuma kana magana kan zikiri ai ba ba ba ba fili ɗaya muke muke da kai ba mu muna magana kan sunayen Allah da sifofinsa sai wanda ke da kayan wasu na'am sun ku bashi da sauri mana a farkon kama bayanin tukuna ba misali ba to ba na kusa da kai kafin ka tana a ba ta wasu na ba da yake cewa kamar halittu ko kuma da sifa kamar halittar sama ku gane abin da nufi aqidun da ke da alaka da sunan Allah da sunan kaka dauki wani suna guda daya sunan Allah ga baki daya ko wadansu aqidu ke da alaka da nan sunayen Allah ga baki daya wadansu ibadu ke da alaka da su ba na kusa da kai musu ko yanzu na shi bayani
kuma a cikin imani da kaddara
A'a, ina son sunayen Allah ne ga baki ɗaya za a ɗauka ban sa ɗauki suna ɗaya. Bari dai kawai yi bayanin abin da nake ne. Na'am. Na'am.
Tabbatar da albarka.
Ahsan jazakallahu khair. ita ce aqidan ayi hasan hasan jazakallahu khair fad'uhu biha kun fahimci a hasan jazakallahu khair wannan amsa ita ce jami'a ita ce abin da muke karantawa aqidar ita ce ka tabbatar ma Allah da duk abin da ya tabbatar ma kansa ba tare da tawili ko korewa ba aqidin da ke da alaka da sunayen Allah kenan ibadun da ke da alaka da sunayen Allah shine fad'uhu biha wadhkuruhu biha shi yasa wancan ya kawo zikiri ina ce yana son ya bayanin cewa a rika ambatan Allah da sunayensa sai naga wata wani babi ke son ya shiga na daban wanda ba shi muke magana ibadun shi ne a ambaci Allah da su kuma a roƙe shi ba ibada ba ce aqidun kuma shi ne a tabbatar ma Allah da abin da ya tabbatar ma kansa ba ta da koyar ko abin ba aqidun kenan to shine nan dai abin da muke so a gano ahkamu hakim kulluha muhammi dukkan su sunayen Allah da sifofinsa da hukunce-hukuncen ta dukkan ta zaka ga mahami wa mada'ish duk ababen godiya ne lillahi ga Allah ta'ala don haka Allah abin godiya ne ababen rububiyarsa ababen rububiyar Allah kawai Allah abin godiya ne kawai kasancewa shi ne arab wannan ya sai ya sanya ita gode ma Allah kasancewa Allah shi ne Allahu bi ma'ana al-ma'budu bi haqq ya isan ya sanya a ta godiya ga Allah kasancewan Allah yana da sunaye da sufofi kyawawa maɗaukaka ya isa sa a ta gode ma ko kuma ku gane abin godiya a cikin sukantuwan Allah da kasancen shi an rabu ba a ƙarƙashin an rabu ne ya samar da mu a ƙarƙashin an rabu ne yake ba mu iska muke sha a ƙarƙashin an rabu ne yake ba mu harshe muke magana ya ba mu ido muke gani a ƙarƙashin an rabu ne muka samu tufafi muke sawa a ƙarƙashin arrabu ne ko ya ba mu hankali muna tantance a tsakanin mai kyau da mara kyau za a ƙarƙashin rububiya babu abin godiya nan a ƙarƙashin arrabu ne ko ya ce ku bauta min ni kadai kuma ina sauraron ku kuma zan yi kyakkyawar sakamako a kai da a ce an haɗa ka karka bauta ma wanda yake ne tun ya riga ya mace an turbuɗa shi a ƙarƙashin ƙasa har ana zuwa kabarin shi a cewa kuma shine za ka bauta ma ai da mun kama kafan wala da mun kama shiri ne da mun kama shiriri a ce wanda ke tashi yana fitsari yana aure har ga 'ya'yan shi nan ana gayyatar su tarurruka a ce shi ne abin bauta ai da mun kama ban zaku da lalacewa mu ta zama lalace a ce yau mutum mai gashi a ka wanda yake zuwa sami mai aski ce min aski ya sami mai yakun kumba ce yanke min kumba cikin shi ya juya ya ɗauki buta ya je bayi sai gudawa amai ya taso mishi da amai ya je bayi ya tsirara ya shiga daki a mayafi ya tsirara a ce wannan kuma shi ne abin bauta ta babu lalacewa ta haɗuwa da halakan da ta wuce haka nan idan da an ce a bauta ma goma ka da duwatsu ne ka aiko da mun lalace daskararren abu wanda ba zai iya amfani ba zai iya cutar da kanshi ba ko kuma a ce mu bauta ma fata laya laya ita ce za ta ɗauka karshe sa ta abu kana tara ƙarƙa da ita ko ka ɗaura ta a wuya kana tara ƙarƙa da ita fata da fallan takarda wanda ke in ka aje ta anan in dai ba wani iska ya kaɗa ta ba za ta shekara dubu anan ba ta iya amfani da kanta ba za ta hana ma kanta zafi ba ba za ta hana ma kanta ruwa ba fatan nan ita ce kuma wanda ka ɗauka ita ce abin bautanka ita ce ka dogara da ita ai mutum ya gama lalacewa ya gama lalacewa ko a ce muna bautar rana da wata wanda ke bautan wata a yanzu ina zai gante yanzu in ya fita lalacin shi ta lalace ta kai lalacewa wanda ke bautar rana in rana ta fada ina zai ganta lalacewa ta kai lalacewa wanda ke bautan zuciyansa zuciyar da ke saƙe-saƙe shedan na tasiri a kan ai lalacewa ta kai lalacewa to da ka mun gode ma Allah da ya sanya shi ne abin bautanmu wanda yake ya cika kuma yana ba da kyakkyawan sakamako yana kuma ainihin a yin falala da baiwa to shine yake cewa tabammana isbatar risalati kuma wannan sura ta tabbatar da manzanci a inda Allah ke cewa ihdinas siratal mustaqim malai yace da anna li'annahu الطريق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كما تشي أدنقلي ميتشي الصراط المستقيم سيكشي إتشي هنيا النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فرع من الإيمان بنبوته ورسالته kuma wannan sashin imani ne da annabtansa da manzancinsa da haka wannan sura ta tabbatar da manzanci duk ayan da ka ɗauka a cikin wannan sura akwai tabbatar da manzanci idan ka ɗauki alhamdulillahi rabbil alamin in aka ce shi ne ubangijin talibai ga baki ɗaya kuma ka kuma ta cikin abin da muka tabbatar da makanta a baya cewa rububiyyan shi tana nuni ƙarfin shi akan ba da umarni ko hannu to ta ina za a samu umarni ko hannu ta hanyar manzanni dan Allah baya magana da kai kai da shi ma ka li bashar an yukallimu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabi aw yursila rasula sai dai ta hanya ya aiko manzo idan ka dauki ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin mamallakin ran tashin kiyama ran tashin kiyama ranar sakamako kenan yayi sakamako akan me akan abin da ya shar'anta ya ce a yi ko a bari a kai zai sakamako ta yana za mu gane wannan ta hanyar annabta ne maliki yau mijin iyaka na abu wa iyaka na sa'i kai kaɗai muke bauta mu ya ake bautan Allah babu ne da za a yi magana da yake bautan Allah sai ta hanyar ɗan sakon da aka yi ihdina siratal mustaqim menene as-siratal mustaqim shi ne dai hanyar shi wanda aka yi ko siratal ladina an'amta alaihim da mai qur'ani ya ko غير المغضوب عليهم ولا الضالين سواء ني المغضوب عليهم سواء ني الضالين سune da wanda suka saba mun da aka yi musu da haka wannan sura ta tabbatar da annabta wa tadammana ithbat al-jazai kuma ta tabbatar da akwai sakamako ranar tashin alkiyama to kafin na ai ta tabbatar da alkiyama ma ta kuma ta tabbatar da tashin alkiyama ta kuma kafin ma sakamako wa annahu bil adl kuma cewa sakamako zai tabbata ne da adalci wa zalika maqbul min qawli malik yawmiddin za mu fahimci wannan faɗin Allah maliki yau mai mun ji cewa addini shine aljaza'u bil adl sakamako ta hanyar adalci wa tadammana isbat madhhab ahli sunnah wal jama'ati fil qadar kuma wannan surin ta tabbatar da aqidan ahli sunna wal jama'a cikin al'amarin qaddar wa anna jami'a al ashiya'i bi qada'i llahi wa qadari kuma dukkan wani abin da ke faruwa a cikin halittun Allah to yana faruwa ne da qada'i llahi wa qadari da hukuncin Allah da kuma qaddaransa alƙaba'u wal qadar idan sun haɗu kowanne yana da ma'anarsa alƙaba'u shine abin da Allah ya tsarta idan ya faru alƙadaru shine abin da Allah ya hukunta faruwarsa tun a lauhul mahfuz shine ke cikin ilimin Allah kuma ila an gane wato Allah subhanahu wataala ya zartar da wasu abubuwa za su faru a cikin ilimin sa ya san da haka kuma ya sa a rubuta a cikin lauhul mahfuz to wannan shine alqadar qaddara kenan shi kuma alqada'u shine lokacin da Allah ya aiwatar da abin an ce wani zai mutu an rubuta a cikin lahul mahfuz kuma yana cikin ilimin Allah to lokacin da ya mutu qada'u Allah yake amma in sun rabu da juna to kuma kowanne daga cikin su yana daukar ma'anar dan uwan shi idan kawai aka ce kai imani da qadda ana nufin kai imani da abin da Allah ya zartar a kai imani da abin da Allah ya hukunta kuma ya zartar haka nan haka ce kai imani da qada'il lay ana nufin kai imani da abin da Allah ya hukunta kuma ya zanta amma idan suka haɗu a wuri daya to kowanne yana daukar ma'anar shi daban al qadaru shine abin da Allah ya nufata ya kaddara al qada'u shine abin da Allah ya zartar bayan ya faru to wannan sura tana tabbatar da wannan wa anna al 'abda fa'ilun haqiqatan laysa majburan ala af'alihi kuma wannan sura tana bayani akan cewa lallai bawa ba tursasa shi Allah ke yi ba cikin dukkan aikin da yake shi ke aikin shi da karan kansa Allah ya bashi mashi'a ya bashi karfi na yin aikin sa wa hadha yufhamu min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in za mu fahimci wannan ne inda Allah ke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta maka kuma kai kadai muke neman taimakon sai ce falawla anna mashi'atahu anna mashi'atul 'abdi muqarrun fiha ila i'anati rabbih baicin Allah ya ba bawa ƙarfi da zai yi wani aiki har gashi aka ce ni kuma taimakon Allah to ai wa tawfiqihi lam yas'al al-isti'anata to ai da ba ma amfani kenan inda a ce komai Allah ke sassa ka aiki to ai ba bukatun ka nemi taimakon Allah inda a ce komai Allah ke tarsa ka kai sai kuma ce to Allah ka taimake mu da wannan rashin kan daruri kenan ma wurin magana amma tun da aka ce ka yi aiki kuma ka nemi Allah ya taimake ka ya nuna kai kake yin aikin ka da ƙarfin Allah ya baka wani fawa ne da kake yin aikin wannan akida ce ta in bid'a mun dan magana kan ta ba insha Allah ta'ala za mu magana kan ta gaba sosai mala yace wa tadammanat asl al-khair wa maddatihi wannan sura ta yi magana akan menene ma asalin alkhairi gabaki daya haka ne ko wa maddatihi kuma ina ne makuga alkhairi duk dai in kana so ka takaita kawai ni a ina ake samun alkhairi daga ina ne makuga alkhairi ko me asalin alkhairi to wannan sura ce bayani kansu wa huwa al-ikhlas al-kamil shine ikhlas al-kamil cikakke lillahi ta'ala ga Allah fi qawli al-abd inda bawa ke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan sura ta yi magana akan ikhlas wanda kuma ikhlasi shine asalin dukkan alkhairi shine mabuga alkhairi so a takaitan takaitawa dai wannan sura kusan babu abin da bace bayani ba wajen musulmi duk da takaituwanta shi yasa ta zama ummul kitab kaga ta yi magana akan tauhidi sannan kuma ta yi magana akan ibada kashi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta yi magana akan bin abin da ya dace shine as-siratal mustaqim a cikin addini ko a cikin dabi'a ko a cikin mu'amala ta yi magana akan kissa da tarihi domin an ce siratal ladina an'amta alaihi su wane kenan annaba da siddiqai da salihan bayan Allah ta yi magana akan al-maghdubi alaihim da ad-dallin su wane kenan yahuda da kirista da haka wannan kissa ce ta yi magana akan bin mutum da haka babu dai abin da wannan sura bace magana akai ta yi magana akan rayuwar duniya ta yi magana akan rayuwa na addini da kuma rayuwar lahira sai ma da ce walamma kan hadhihi sura bi hadhihi al-azamati wal jalala kasance wannan suran tana da irin wannan girma da ɗaukaka aujaba shari'u alal mukallafin haka ne ya sanya Allah subhanahu wataala ya wajabta akan balagagu fi kulli rak'atin akan su rika karanta ta a kowace raka'a min salati a cikin sallolin su fardan wa wa nafila sallolin farilla da sallolin nafila har sallan jana'iza la salatu liman lam yaqra bi fatihatil kitab wa fiha a cikin wannan sura تعليم الله لعباده عند الله كي علما تدباين كيف يحمدونه يا ذا سبودي مسا ويثنون عليه يا ذا سيبيش ويمجدونه يا ذا سجرم ماشي بمحامده da abin da ya dace shi a gode masa ko a yabe shi da shi sun mai tsaluna rabbahum jami'a maqalibihim kuma ya za su yi addu'a su roƙo alkhairai ga baki ɗaya duk Allah ya koya mana inda ake ya koya mana inda ake godiya ya koya mana inda ake yabo ya koya mana yadda ake girmama Allah ya kuma koya mana yadda ake addu'a kuma duk a takaicen takaitawa alhamdulillah rabbil alamin godiya arrahman arrahim yabo malik yawmiddin girmamawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yadda ake roƙon alkhairi kenan a wurin Allah subhanahu wata'ala kenan duk addu'an da zaka yi ka zama sai kai ma Allah irin wannan magiyan tukuna ka girmama Allah ka yabe shi ka gode masa sannan kai tawassuli saboda ai da kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tawassuli ne ya Allah kai kadai muke bauta maka kuma kai kadai muke neman taimakon ka sai da kai mu Allah ka kusanci Allah da wani abu na alkhairi da kake masa to sannan sai ka je ihdinas siratal mustaqim sai kuma kai tawassuli to kuma ashe idan za ka yi addu'a ka tsarkake niyyanka ga Allah kuma tun da kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kenan lokacin da kake ma Allah ka kora kowa a gefen ka tsaya kenan kai da gaske kamar shi. kuma ashe idan ka tashi addu'a za ka roƙo alkhairin lahira alkhairin addini tukuna kafin alkhairin duniya duk da kasancewar alkhairin duniya shi ma yana ciki amma as-sirat al-mustaqim tukuna kake nima shine tafarkin addini kafin a zo tafarkin rayuwa to haka nan wannan sura duk ta faɗaitar da yadda ake roƙon Allah ma subhanahu wa ta'ala kuma kasancewar da ana maimaita ta a kowace sallah kenan a kullum sai ka maimaita ta sau goma sha bakwai wannan na baka izina akan duk addu'an da ka sa a gaba da gaske za ka yi kaka yanki ka dai ji ga wata addu'a guda ɗaya sau goma sha bakwai bawa ke maimaita ta a kullum idan ka haɗa a wata ɗaya za ka maimaita addu'a sau nawa kenan to haka nan duk abin da ka tasa a gabanka a rana ka maimaita shi sau goma sha bakwai so ashirin da bakwai so na talatin da bakwai so ɗari da bakwai wannan ya dace sau daga wata aba Allah subhanahu wata'ala ya sa ana tanana ta ana tanana ta sannan kuma idan za ka yi addu'a ka rika yin jawami'in du'a addu'o'in da suka tattaro komi kar ka rika ma Allah filla filla wannan i'tida'i ne wuce wuri ne a cikin addu'a kar ka rika addu'a ya Allah ka bani aljanna aljannan dini mai hawa hudu a gefen dama ko kuma a hawa na farko an sanya kujeru jajaye da gado mai ruwan ganye da labule iri kaza a hawa ba a ma Allah irin wannan dalla sai dai ka roƙo alkhairi a jumlatan su rabbana atina fid dunya hasana Allah ka bani hasana a duniya ko sai na ba ni rawa an bar shi kana kan ni ba ni mu sai na ba yawa ka roƙo addu'a ce a jumlatan ta gashi Qur'ani ya ce ihdinas siratal mustaqim shikenan an gama addu'a an gama addu'a sannan kuma idan ka tashi za ka yi addu'a cikin abin da ke sanya addu'an ka ta karɓo ka bi ta farkin magabata a wurin addu'a da ɗabi'a da addini da ire-iren waɗannan abubuwa da duk malam shi ne abin da yake ne malai ce fa fi hadi la a dalilun ala taqarihim ila rabbihim fil amrayn kuma hakan na nuni akan cewa lalle bayi talakawa ne zuwa ga mahalicin su cikin abubuwa guda biyu muftakirina ilayhi fi amya fi an yamla'a qulubuhum min mahabbati wa ma'rifati lalle bayi suna da matsalancin bukatuwan su roki Allah su nemi Allah ya sanar da su shi su kaunace shi kuma su fahimce shi da kyau duk rashin fahimtar Allah da rashin gane Allah ke jefa mu cikin matsaloli da dama muna da bukatuwan wannan wa muftaqirina ilayhi kuma muna da bukatuwan Allah fi an yuqawwima masalihahu mu nemi Allah ya jatta mana al'amuran mu haka ne yuwaffiqahum likhidmatihi kuma Allah ya bamu iko mu rika yin al'aiki domin hidima ga addinin Allah wanda yace walhamdulillahi rabbil alamin godiya dai ta tabbata ga Allah wanda yake shine mahalicin kowa mahalicin kowa wannan a takeitan takaitawa abin da ya tattauna kenan na aqida a cikin abin da ya shafa ta dama mun ce zamu yi magana ne akan aqida kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani mai girma a jumlaci to sai malam ya fara da fatihatul kitab ya yi magana akida cikin gaɓuɓɓa guda goma sha biyu ne nake jin ko goma sha uku insha Allah ta'ala da idan da ana aka hakuri aka bi za mu ji irin abubuwan da malam ya kawo a gaba Allah mu kun sarki ya mana muwafaqa ya kawo mu asiri ya dace da mu ya tabbatar da daga gidan mu kan tafarki madaidaiciya ya kuma samu ya kuma sanya mu akan as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin صلى الله وبارك على النبي الكريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم اذا akwai tambaya da ku alaikum assalam eh zai dauka zai dauka in ya kuma shi Allah ya tsayu da maslahohin zai kuma ɗauki yi ƙawwima ya daidaita musu masalolin kuma duka zai iya ɗauki ne sahih jazakallahu khair wa alaikum assalam na'am Allahu akbar yana tambaya ne mutum zai iya addu'a ya Allah duk abin da manzon Allah ya roƙe kana alkhairi Allah ka bani ya Allah duk abin da manzon Allah ya roƙa ni sharri a tsare shi Allah ka tsare ni mutum zai iya wannan ko ba zai iya ba haka ma yazo a cikin hadisi ni as'aluka khayra ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa jawami'il kalim wannan ai addu'a ce in kai shi kenan in dai Allah ya karɓa kuma magana ta gari ana ji ana gani ko sai ka zama na Allah ana ji ana gani ko sai a duniya shikenan ta biyo ka tana raka ka waɗansu suna neman ta da gumin goshi kai kuma kana zuwa duniyan tana zuwa kana tun kuɗi ta kai maka ma gane daɗin ta wannan sha'abi ya ce ya zama baka ma san daɗi ba shi ma daɗi ne wannan da ya ba su kuɗi ya ce a ce baka ma san daɗi ba ballan tana in ka rasa ya zama maka da tsabaɗi to shi ma daɗi ne a ce ka saba cin nama ka saba cin kwai ka saba cin kaza sai ka rasa to ai ga da matan farko a ce baka ma san wannan daɗin ba kai وعليكم السلام نعم a tsawon lokacin ba shi ne aibin ba me aka roƙo shi ne aibin ba wai tsawon lokacin da ake addu'a ba yanzu idan da zaka dauki addu'o'in alqur'ani mai girma kawai ai zaka yi minti 40 ko minti 50 ko awa ɗaya ma kana yi addu'o'in alqur'ani ballan tana ga hadisi ne wanda suka zo da addu'o'i in ka duba littattafan sunna sun kawo addu'o'i in ka duba sunan tirmidhi irin addu'o'in da ya kawo na annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa da aka ba tsawon lokacin ana addu'an ita ce matsala ba me ake roƙowa akwai waɗansu abubuwa da yake idan ka roƙo su a cikin addu'an ka to kawo ce wuri Allah subhanahu wata'ala kuma baya son wuce wuri a wurin addu'a innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu masu wuce wuri wurin addu'a idan mutum da zai daga hannu ya ci addu'a ya Allah na roke ka as'alaka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah ka san da jin zafin rana ko in daina jin sanyi ko in daina jin kaza wannan zai yi wuce wuri ne wurin addu'a mutum ka roƙo abin da ka san a ɗabi'a Allah bai yi ana yin wannan ba Allah bai ɗabi'antar da halittunsa akan ga wani yana tafiya amma kuma wai rana ba ta taɓa shi ko kuma ga wani yana tafiya amma iska baya taɓa shi ai Allah bai wannan ba da haka mutum ya tsaya ta roƙon wannan wuce wuri ne wurin addu'a ko kuma mutum ya tashi zai addu'a ya rika tsine ma mutane wuce wuri ne wurin addu'a manzo Allah ce Allah bai aiko mai yawan tsinuwa ba wuce wuri ne wurin addu'a ka rika tsine wa mutane Allah ka tsine mu wani Allah ka balbalta wani Allah ka lalata wani Allah duk wannan wuce wuri ne wurin addu'a ko ko mutum ya rika neman abin da yake a shar'anci an riga an rufe shi ba a yi ya Allah ina roƙon Allah ka mai da ni annabi akwai wannan dama wuce wuri ne wurin addu'a wuce wuri ne wurin addu'a da ire-iren waɗannan abubuwan duk in yace da'i ne a cikin addu'a da haka abin da yake addu'a ta daidai addu'an daidai yake ya dace da shari'a ba wuce wuri a ciki ko awa goma za ka samu kana addu'an to yana ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah ila an fahimta an nasa sai ya samu dare guda yana addu'a dare guda sallah ya ce wannan sallan addu'a ce kawai roƙo ne yake ma al'umman su na neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala da kuma Allah ya tsare su da bauta da haka tsawon lokacin ba shi ne na'am na'am wallahi ne ban san wani wai wani girmama da zaka yi mahaifinka sama da kai mishi da'a cikin abin da bai saba ma shari'a ba sama da ka mutunta shi kai ta mishi addu'a yana rayu ko ya mutu ni ban san wata wai kai wani yanayi mahaifinka yana tsaye in ka zo kai kuma sai ka duka wallahi duk shaidan ne yake gaya mutane wannan shaidan ne kawai ya gaya ma hausawa wannan da waɗansu ƙabilu hausawa nasu kenan a duka abin nan nufawa kwantawa ma ake yi sosai a ƙasa nufawa haka suke yi kamar da suna da malam sama ta fito nufawa kwantawa ake a ƙasa amma idan ka je wuraren da suka ci gaba ɗauki irin ƙasashen larabawa su ba su ma san wai ka je gaisa wa jawa da mutum ka duka girmamawa shine kawai ka kama mutum ka sumbanci kanshi ka gama girmama shi kenan ko ka kama hannun shi ka sumbanci hannun shi kuma wannan bai saba mu shari'a ba ba wani aibi a ciki amma mu shaidan ne kawai biya mana matsalan girmamawa wanda za ka rika waɗansu mutane wanda yake kuma shi aikin na shaidan ne aikin na shaidan ne ba yi da wani abin to za ka girmama ta kankaninka da iyaye shi ne ka kiyaye haƙoƙansu ka nufaci shari'ar su kai ta musu addu'a ka kyautata musu ka ba su tallafi da dukiya kai waye kai waye kai waye mahaifi idan yana magana kar ka tsaka tsaka da shi in ya ba da umarni aiwatar da umarninsa in ya hani nisanci hannun kuma shi zai bisa abin shari'a wani girma ma wuce wani ila amfansa kamar yanzu mun misali da ba ma yarda a yan masu duka su gaishe mu shi kenan sai kuka ga cewa ga an ɗauki malam kasu mu rigi rigi sai biyu lafiya ai ƴaƴan shi ba su duka su gaishe shi ila amfansa ba wani wanda zai ce wajen wai ɗan shi bai duka gaishe shi ba shi kenan yanzu sai asibiti aikin shedan ne kawai za mu sa kawai da mutsarin addinin kawai daidai ko da waɗancan sun gabata suna yi ba su gane karatun ba muna fatan Allah ya gafarta musu irin wannan jahilcin na samu gani ne amma mu dai da muka zo muka sani kuma baka da wani hujja da zaka ce kai da muke sa ranka zo assalamu alaikum ka gaisa da danka kai musaba kai waye kai waye assalamu alaikum ya roƙo maka amincin Allah amincin Allah daga dukkan sharri to menene kuma sai an je ana ci wani da kuso ana wani kwantawa ana wani abin nan haka ko ku tattauna akwai akwai mahaifin da matsayin zai je taɗi da ɗan shi suke zuwa taɗi da ɗan wallahi da ɗan shi suke zuwa taɗi uban ne yake neman aure sai kai shaibu zo mu je sunan dan shaibu mu je tari suka je ya ce to wannan ga dan kinan kaza kaza kaza dan ku ta galgale aka yi ta tari dan uwa ne a Kano ya ta galgale suka yi ta tari uban ne faɗa shi masu ka tukin sun shi al'amuran soya ba shi to kaga irin wani shi ma dan idan zai je tari shi ma sai uban ya raka shi sai ce kin ganshi nan Allah kin ganshi ai wannan to sai to lokacin ya alaikum salam tabbai kan shi kenan ko kana zaune eh
suna magana dan ka hmm ya ce kun ce da gwamna saboda ita magana ko ko a a ya ce a'a wato ku fahimci akwai wani abu wanda yake shi dattaku ne ba yana da alaka da wai bauta bane kamar misali kai kana magana shi kuma sai ya zo ya magana sama da naka wanda rashin ladabi ne. kai kana zaune ai mafi karanci hankalin na zaune ya fi na tsayin ji hausawa zauna mana kuɗi sakon da nake abin nan ai wannan shi kuma ba shi da alaka da kofan wai hoton da muke ma Allah wanda yana zaune ai ya fi cika da kamalan mutuntawa ka zauna ka ji sakon shi ya sa ka a hanya amma ina tsaye- ina zaune yanzu kai ka zo ka tsaya sai ne ta wani da kai kina ke ne ka ga wannan akwai rashin kamala wannan ba shi daga cikin kofar wata ibada da muke ma Allah subhanahu wa ta'ala da aka dai irin wayannan abubuwan babu laifi a kai kana tafiya rika bin a baya ba zai shiga gaban ka ba sahabbai suke haka suke ma annabi ba sa bin shi a baya ka cire takalmi ɗauka ya rike maka duk wannan ba wani aibi ba ne uba ne aiki kila an fahimta kana son ka kwanta ba ka da matashi ya miƙar da kafin shi ka kwanta akan cinyansa ka kwanta akan cinyin shi mu duk ba mu saba da irin wannan abu bane amma in ka je kasashen laraba da irin kasashen asian nan duk sun saba da irin wannan baba yana zaune yaro ya zo ya tuma matsa mishi kafa ya tuma matsa mishi kafa ya zo bayan shi ya tuma matsa mishi haka irin mammatsa din nan na girmamawa da mutuntawa wanda ke ƙara haifar da kauna da soyayya ta tsakanin ka da ɗa. duk babu laifi yaro shiga ɗakin baban shi su zauna su tattauna duk babu laifi mu hausa ba mu saba da irin wannan bane mu hausa kawai cin ya sa har mu wuce wuri cikin mu'amalar mu da mataye da yayaye sai kaga alhaji zai je aikin haji da shi da matan shi amma ba zai tafi da ita ba sai dai shi ya gaba sai ya haɗa matan nashi da wani yaron shi shi ba zai tafi da matan shi ba ka ga wannan wuce wuri ne wuce wuri ne to alaya dai wannan babi ne na gaba to subhanaka allahumma wa rufe mana gaba ke a ina ce za ka yi bayanin littafi ne ko wani abu.
cikin karatu mutum cewa lokacin da mutum ya karanta ilmi masu rata mustafi da cewa yadda zai halawa ma'ana shi ne abin da shi ya ce da shi ta farki na ma'ana sauran wasu sai wanda ta ala wuce da mu da haka akalla su goma sha bakwai a rana mutum ya yi kula ba to za a ba su wani kenan mutum ya auna gurgurin yake biyayyar yin cikakken sallallahu alaihi wasallam da cewa Allah ya karɓan wannan addu'ar da shi gaba ya karɓa sai da yi ya ga baya yin wannan cikakken yake kan shi hukunci cewa an yi mafi wannan addu'ar da yake yi su goma sha uku Allah na karɓa
a wannan ba ta da bukatun amsa shi kenan kowa je ya auna shin addu'an Allah na karɓa ko bai karɓa in kaga kana iya bin tafarkin annabiyan ya nuna Allah na karɓan addu'a in kaga abubuwan fa suna ta'azzara ya nuna addu'a ta ka ba a karɓa ke wannan gaskiya ce ba ta da bukatun ta ali kowa je ya auna kanshi kawai a ma'auni sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyil karim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Abubakar sai kai mun updating ɗin jiya ne ta neman ka updating kuma su update na yawa